بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه إخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى أزمي يو وبنجي مألوك كين سركي ينا بينا منا فيلي wanda ya tsira gobe a lahira shine mutumin da ya tsarkake kanshi daga ina daga me ya tsarkake kanshi farko dai daga kafirci da shirka da ayyukan sabo da laifuffuka da abubuwan da suna bata rai suna bata wato future ko kuma gaba na mutum halin shi na gaba ko kuma dai yanayin shi ko rayuwar shi ta gaba qad aflaha man tazakka hakika mutumin da ya tsarkaku daga laifuka ya yi riba.
Wa zakara sma rabbihi fa salla kuma ya ambaci sunan Ubangijin shi kana ya yi sallah, ya ambaci Ubangijinsa kuma ya yi sallah. To anan shi mai tafsiri yana cewa tahara nafsahu min al-akhlaqir radiyya ya tsarkake shi daga ɗabi'u marasa kyau wa taba ما أنزل الله على على الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما يبي أبن الله سكر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا أي أقام الصلاة يا سيد صلى الوقت تديدي saboda ne son ne yardar Allah tabaraka wa ta'ala da kuma bin umarnin Allah da kuma bin hukunce-hukunce da shari'o'i na addinin Allah. Imam Abubakar Bazzar yana cewa a cikin wani hadisi ya fitar shi daga sanadinsa. An Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wa sallam qal qad aflaha man tazakka. Wane ne wanda ya samu wannan tazkiya? Annabi yana fassara abun a takaice yace man shahida an la ilaha illallah. Wanda ya ba da shaidan cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. wa khala'al andada kana tube wato gumaka ya tube aqida aqidar bauta ma gumaka ko kudurin bauta ma waɗannan gumaka wa shahida anni rasulullah kuma ya bada shaidan cewa ni manzo ne daga Allah na zo wa mutane duka gaba daya aljannu da mutane dukkan dukkan al'ummu da kabilu na duniya duk gaba daya wa zakara isma rabbih fa salla kana ya ambaci ubangijinsa yayi sallarsa قال هي الصلوات الخمس يتي وأن سلولي دا أكأنبت أنان سوني سلولي قدابا جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة عليها والاهتمام بها وتقولا دا إتا دا كما اهتمامي واتو دا إتا معنى دي متم كيا دا إتا دا كما كلا دا إتا كيا يورتا تاري دا كلا ودا إتا ثم قال لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه كما يزو تكون وني حديثي دا منزال الله صلى الله عليه وسلم قال ابن جرير حدثني عمرو بن عبد الحميد الآملي حدثنا مروان بن معاوية عن أبي خلدة قال دخلت على أبي العالية فقال لي إذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي idan gobe ka fita za ka je sallan idi ka biyo ta kaina wato ka biyo ni qala famarartu bihi sai na zo gunsa fa qala hal ba'imta shay'an ka ci wani abu ne tun da safe qultu na'am yace ai na ci tun da aka ce sunna ce za a je idi a yi buɗe baki in kamar na lokacin abin nan azumi ne qultu na'am qala aqadayta afatta ala nafsika min alma kai wanka ya ce masa na'am na ce masa na yi wanka ƙala fa akhbirni ma fa'alta bi zakatika to zakarka na fitrarka mai kai da ita ga mini qultu wa ka'annaka qulta qad wajjahtaha qala inna ma aradtuka li za'li hadha ya ce masa kamar dai wa ka'annaka qulta qad wajjahtaha kamar dai kafin kai magana wata kila da kai sadaka da ita ka raba ta yace eh ثم قرأ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى يا توفيا فسر ونن da cewa ranar idi ka fidda zakkarka ka yi sallah ka yi alwala ka yi wanka ka yi alwala ka yi sallah sannan kuma ka fidda zakkar wato futura naka na azumi وقال إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء mutanen madina ba sa ganin wata sadaka ta fi futura ko kuma ta fi wannan wato zakar azumi da kuma shayar da ruwa ga mutane mabukata ga ruwan an karɓo daga amirul mu'mini na umar bin abdulaziz ya ce kana ya amuru nasa bi ikhraji sadaqatil fitri wa yatlu hadhihi al yana ce musu ku fitar da zakarku na azumi kuma yana yana qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbi fa salla ya karanta wannan aya qala qatada fi hadha qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbi fa salla zakka ma ya fidar da zakar dukiyarsa da kuma wato ya samu yardar ubangijinsa bismillah بل تؤثرون الحياة الدنيا أما كوكوا مزونا مكة كوكوا أهل مكة kuna zaɓin zaman wato kuna zaɓin duniya bisa lahira.
Wal'akhiratu khairun wa abqa Lahira kuwa ita ce ta fi alheri kuma ita ce ta fi dawwama. Duk abin da kana gani a duniyar nan duk kyalkyal ne na banza wanda zai tafi, ba abin da zai dawwama cikinsa.
Inna hadha lafi suhufi lula.
Bayanin wannan cewa duniya ba komai ba ne lahira ita ce komai ɗin nan ya zo a cikin littattafan da suka gabata waɗanda Allah ya saukar ma sauran annabawa daga Aisha radiyallahu anha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ad-dunya daru man la dara lah daru man la dara lah wa malu man la mala lah wa laha yajma'u man la aqla lah duniya gida ne wanda bashi da gida eh inda ka ce duniya ita ce gidanka ta lahira baka da gida to dama duniya gidan wanda ba shi da gida sannan kuma in an ce dukiya ne kuma dukiyan wanda ba shi da dukiya kuma gare ta mara hankali yake tara abubuwa ina ce zai yi amfani da ita duniya ba komai bane komai ka tara wata rana sai a ce Allah ya rahamta shi wane lokacin da yana nan ga kaza kaza kuma mai Allah rahama Allah rahama din nan Allah ya rahamce shi din nan abubuwan da ya tara nan duka ba kobo ɗaya wanda zai ɗauka ya tafi da shi ko kuma iko akan a canza kaza a yi kaza a biya wa kaza ko wanda yana so a bashi ma bashi ya hanya ya ce a bashi kaza sai a bashi Allah dai ya kiyaye mu wannan ita ce duniya hakika dai wannan dai takaitaccen magana ne amma ya tara duniya in ka ce ka gina gida to baka gina gida ba gidan yaushe ai za ka je ka bar shi ko ba ka ba ka tara kuɗi ko kana da kuɗi kuɗin mene amfanin shi za ka je ka bar shi ko kuma shi kansa ya salwanta ya tafi a banza sannan kuma in ka ga ana ta kokari ana tara kuɗi kai wane kai wannan mai kokari ne yana ta yana ta yana da samu yana to eh to kana tara wannan abu ga duniya to duniya ko an ce babu ita ya za ka yi wata rana dai za ka san cewa duniya ba komai ba ne Allah ya sanar da mu hakika. ya zo a cikin kuma wani hadisi Ismail bin Ja'far akhbarani Amr ibn Abi Amr an al-Muttalib bin Abdullah an Abi Musa al-Ash'ari yace أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتمنى من أحب دنياه دمتن ليسو دنيرسا أضر بآخرته zai cuci lahirarsa inda ka so duniyarka ka fifita ta to dole za ka taƙaita wajen lahira lalle za ka bar wasu abubuwa su wuce ka na lahira wa man ahabba akhiratahu wanda ya fifita lahira ya so ta fiye da duniya kuwa a darra bi duniya shi kuma dole ya bar wani abu na duniya ya rasa wani abu na duniyarsa fa asiru ma yabqa ala ma yafna ku zabi abin da zai dawwama kan abin da zai tafi a banza ko baka tafiyar da shi ba shi zai tafi imam ahmad shi ya rawaito wannan hadisi inna fi inna hadha la fi as-suhuf al-ula wannan abin da aka ambata cikin waɗannan ayoyi ya zo ne a cikin littattafan da suka gabata na annabawan Allah suhufi Ibrahim wa Musa littattafan da Allah ubangiji ya saukar ma annabi Ibrahim da kuma النبي موسى عليه عليهما السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية مهم.
وجوه يومئذ خاشعة
النعمان بن بشير يا قبات دقليش يوم زال الله صلى الله عليه وسلم yana karanta a cikin sallarsa da sabbi hisma rabbika al'ala da kuma halata ka hadisul ghashiya musamman ma a sallan idi ko kuma sallar juma'a an gaya mun karanta shi kwana biyu da suka wuce وقال الإمام مالك عن ضمر بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك قيس سأل النعمان بن بشير يتنبئي واتو أن الضحاك بن قيس يا تنبئي النعمان بن بشير يتمسه بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة da wani sura ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karatu a sallar juma'a wato tare da ita sai yace masa yana karanta juma'a yana karanta tare da ita kuma hal ataka hadisul ghashiya hal ataka hadisul ghashiya to hal ataka hadisul ghashin ya zo maka ne labarin wanda take rufe, rufe mutane rufewa da azabarta da tsananinta hal anan bi ma'ana qat kamar kana ga mutum ga abin da ya sani shin wane ba ya zo ba kana nufin ka ce masa ai wane ya zo ai ka san wane ya zo to shine kana ce hal ataka hadisu shin ya zo maka labarin wannan da za ta zo ta rufe mutane duka da hukuncinta kowa da kowa ya zama wato cikin talauci da kaskanci da rashin karfi da rashin iko rashin magana har kallo ba za a iya yi ba ana duba ƙasa to shin labarin wannan ɗin ya zo maka a wancan ranar wujuhun yawma izin khashiya fuskoki za ka gansu wato kaskantattu ne ga sunan dai fuskokin ba sa iya bude ido ko su daga kai kowa yana a sunke yake عاملة ناصبة da yawa daga cikinsu sun yi aiki sosai a duniya sun wahala amma aikin nan don mai don ya sa su sun aikata ayyukan sabo kuma sun wahala a kansu gobe a lahira ko za su koma a kansu mai zai faru tasla naran hamiya za a kone ta a cikin azaba mai tsanani Mm, wuta mai tsa- mai tsanani mhm.
تسقى من عين نانية ana shayar da su daga wato ƙoramu ko kuma daga idon ruwa mai tsananin zafi wanda ya yi zafi ya yi zafi har ya kai inna na ha wato ya- ya je ƙarshen shi ليس لهم طعام إلا من ضريع wata rana aka ce sai na umar ibn khattab ya zo yana wucewa ta waje ta gida- ta wurin ibada na wani monk ya duba shi sai yana ya kira shi ya kira shi ya kira shi shi rahib din kuma yana sai ya fito yana kallon sayyidina Umar ibn Khattab sayyidina Umar yana kallon sa yana kuka sai ya ce masa ya amiral mu'minin me me yasa kana kuka qala zakartu qawla Allah azza wa jal amilatun nasibatun tasla naran hamiya wa tasla naran hamiyatan wato wannan shine abin da ya bani mamaki mutum ne a duniya yana ta wahala yana ce shi yana yin aikin alheri al- ashe yana aikin shaidan yana yi yana yi yana yi ya mutu akan cewa shi ya gabatar da wani alheri ya je tarar an shirya masa uta an fura masa uta wadda za ta kone shi da abin da ya aikata duka shine abin da ya bani wato ya, ya dame ni har ina kuka din to bai ce masa ah, ka ka tuba ko ka musulunta ba a'a saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masahabai idan kun je yaki za ku samu wasu mutane sun ware kansu suna zaune a duwatsu da koguna da kuma gindin wasu bishiyoyi wasu gine-gine da- wani gini irin da bukka da aka wani bukkoki da aka yi to in kun gansu kar ku yi musu magana ku bar su da abin da suke keɓe kansu da shi saboda Allah a ba su gobe Allah shine zai raba shari'ar su sun sun yi gaskiya ba su yi gaskiya ba sun yi mai kyau ba su yi mai kyau ba wannan ba abin da zai dame mu bane a bar a bari a hannun Allah wato Allah Ubangiji bayan ya ambaci sayyidina Nuhu da sayyidina Ibrahim da yanda ba su littafi ya ba su hikima kaza ka yace mun aiko daga baya da annabi annabawan mu da yawa ciki har da annabi Isa alaihi salam wanda mun ba shi littafi wanda mun sanya mutane shi sun zama gashi gashi yadda ya ambata a bisa gaskiya magabata na mabiyan annabi Isa suna da hankali kuma suna da sun kyautata sha'aninsu na ibada kamar yadda dai in ka in ka karanta alqur'ani za ka samu alamu irin wannan da yawa a cikin su to a nan dai wato an nuna cewa su waɗannan Allah ya sanya a cikin zukatan ra'afatan wa rahmatan wa rahabaniya rahabaniyatan rahabaniyan nan su ne sun sun kaga wato su ne sun sun yi al- sun yi alwashin sun ɗauka nauyi sun ɗauki wannan aiki za su yi wa Allah Allah bai ce musu a fa- a farko ku yi ba amma da suka ɗauka sai sai sai ya bar su da shi kamar bakance kamar kana riƙe wani wata ibada ita ba farilla ba ne amma ka ce za ka yi ta saboda Allah in ka ɗauke ta ta zama kan ka farilla su ma waɗannan zama jeji da ibada da wahala ya zama wajibi a kansu da wajibtan kansu ga kansu saboda haka Allah ubangiji yana ce waɗanda sun kyautata zai saka musu da alheri waɗanda kuma ba su kyautata ba fasikai ne zai sa su gidan fasikai irinsu ليس لهم طعام إلا من ضريع ba su da wani abinci da za su ci gobe a lahira illa min bariya sai dai daga shabrak shabrak ɗin wani itace ne karama yana shimfiɗo a ƙasa amma duk ciya abin nan tana da ƙaya kuma tana da ɗacin gaske ƙaranjiya ko ƙaranjiya to tana da tsananin ɗaci dabbobi ba sa cinta saboda ko an ci ta za ta je ta fuda ciki to ba sa son ta to ubangiji zai iya sanya musu ba su da abinci sai bariya sai irin wannan itaciya laysa lahu ta'amun illa min bariya wa huwa sharru at-ta'ami wa afsha'uhu wa akhbasuhu shine mafi ba- mafi la- la- lalata cikin abin da za a ci duka kuma ba shi da amfani ga mutum لا يسمن ولا يغني من جوع baya sa mutum ya ƙiba in ya ci shi baya wadatarwa daga yinwa wato abin da kake so ya yi maka ba zai yi maka ba na ka ka- ka ci ka ci- ka ciki ka ji daɗi ka samu ƙarfi babu sannan kuma har wa yau ya tare maka yinwa shi ma babu shi dai cuta ne kurum la yusminu wa la yughni min ju' baya sa ka ƙiba baya kashe maka yinwa azaba ne kurum mutum zai sa a cikin shi لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محظور abinda ake nema ba za ka samu daga gare shi ba abinda ba ka so kuma zai ture ba zai tare maka ba وجوه يومئذ ناعمة da yawa a a wancan ranar wujuhun yau mai izin na'ama wasu fuskoki suna da ganin su zaka ga fara'a fuskan su zaka ga ni'ima ta bayyana a gare su su ne muminai kenan لسعيها راضية wayannan fuskoki da aka ambata a nan wato sun yarda da abin da suka aikata a nan duniya lisaya ga aikin da ga abin da suka aikata a rayuwarsu ta duniya sun wato sun yi murna kwarai sun sun yarda kwarai sun yi farin ciki da shi في جنة عالية wayannan Allah ubangiji ya sanya su cikin aljanna mai ɗaukaka aljanna ga ta nan dai da benayenta da komai nata لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية دوك حد لا يسمع لا تسمع فيها لاغية باكا جن yasasshen magana a cikinta ko maganan banza a cikinta can abinda za ka ji dai ko karatu ko maimaita ayoyin Allah ko girmama ubangiji ko tasbihi ko takbiri ko godiya shine dai abinda za ka ji daga ma abota aljanna a cikin aljanna فيها عين جارية cikinta da kai ƙaramar ruwa wato tafki na ruwa wanda yana gudana ma'ana maɓuɓɓugar ruwa wanda tana ta gudana da abin da ake so فيها سرر مرفوعة cikin da da kwai gadaje ko kuma gado-gado gadaje dai waɗanda an ɗaukaka su ga sunan an shirya su kya- na- wajen kyau babu irinsu laushi babu irinsu tsa- tsayi tsayi ba irinsu wanda, wanda aka yi masa in ya zo zai zauna sai ya kwa- sa- gadon ya kwanta ya zauna kuma sai ya tashi da shi to wannan a duniya dai bamu da shi amma a can a lahira akwai shi في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة مهم.
وأكواب موضوعة
maɗoɗi ko kuma kwabbai ababen da shan abubuwa suna nan an ajiye su ba iyaka sun fi adadin waɗanda za su zo su a shayar da su abin shan aljanna a cikinsu ونمارق مصفوفة ga shi nan matasan kai sun an, an jera su wannan kusa da wannan wannan kusa da wannan sun cika wurin duka da kyau da kuma jin daɗi وزرابي مبثوثة haka nan kuma wato eh, eh, dardumai su kuma ga sunan iri-iri zarbiya shine busaf wato waɗannan dardumai su kuma ga sunan da yawa an yi an shimfiɗa su tun sun cika wurin saboda nuna wato daraja da kuma wato eh, ni'ima na ubangiji أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Shin mutanen Makka, bayan an yi musu wannan bayanin aljanna da kuma uta da ni'imomin alul janna da irin azabar da za ta sami ma'abota uta, ba za su yi tunani ko tuni ba cikin abin da Allah Ubangiji ya halitta shi tare da su a rayuwarsu ta duniya, kamar su raƙuma misali, a fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. shin ba za su yi tunanin halittan raƙumi raƙumi yana tare da su gashi nan dabba ne yana da ƙarfi yana da haƙuri yana da jurewa a ɗura kaya da yawa a kansa a kwance sai ya tashi da shi ba wata wahala sannan kuma ya zauna kwana goma ba zai nemi ruwa ba ba zai damu da wannan ba har ma ana adana ruwa a ci- a cikin shi daga baya a buɗe kuma a samu a yi amfani da shi wannan raƙumin in ya- balarabin ya hau a kansa sai dai wato in ya kalli sama sama ne to wannan sama da girmanta wa ya gina ta kai ku ta- ku tambayi kan- kanku mana raƙumi ba ku san wanda ya halicce shi ba to sama fa wa ya yi ta haka ga gini ba wani fuji ba wani tsage ba wani karaya ga shi nan da yana nan dubban shekaru ba bai a tambayi mutane ku zo ku yi gyara a nan ko kuma wannan wuri ba gidaje da kana gina su a cikin rayuwarka kwanaki kaɗan sai a ce maka ai famfo ya ɓaci ta nan wuta kuma ta, ta, ta, ta yanke ta nan ko ba haka ba kullum kana cikin zama kana cikin gyara to gashi nan sama darai take ba a ce maka kai kaza ko kai kaza ga ta nan ta rufe ka dai to ba kwa gani waɗannan wato wannan sama ɗin ba kwa gan shi ne to duwatsu kuwa in ya duba sasannin sai ga duwatsu ga sunan an dasa su ko ina da ko ina ƙarfin ɗan sun fi ƙarfin ɗan adam ya ɗaurar da su daga wani wuri ya kawo su ko ya fuda su babu suna nan kuma suna da amfani ga ɗan adam to sannan ƙasa wanda ake an shimfiɗa ta kamar tabarma waɗannan tana ɗauke da waɗannan duka samman kai da s- da raƙuminka da duwatsunka da samanka da komai naka ga- ga kunan dai kuna nan wato akan wannan ƙasar kuma shi ƙasar ma a gani ido kamar eh, rufi ne na na, na ƙasar amma ita ta fi ta fi girma amma duk da haka da ƙasar ita ma dai tana tsaye da ikon Allah kamar yadda sauran waɗannan abubuwa duka suna sun sun wanzu sun auku da ikon Allah ya kamata a yi imani da wannan da ya yi waɗannan abubuwa duka. Mhm.
فذكر إنما أنت مذكر ka tunatar ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai ba a aiko ka kan komai ba an aiko ka mai tuni ne mai tunatarwa mutane ne to ka tunatar da su irin abubuwan da za su faru gobe a lahira لست عليهم بمسيطر Ah, abin nan kureb maula abdullahi bin abbas ya ji sayyidina usama bin zaid yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ala hal min mushammirin lil janna shin akwai mai daure mai daure damara saboda ya samu aljanna shin ko akwai wanda zai zai zabura ya fito a fili ya daure damara cewa sai na samu aljanna fa innal jannata la khatara laha aljanna babu wahala a cikinta babu wani abun tsoro tare da ita hiya rabbil ka'aba nurun tatala'la haske ne yana walƙiya wa raihanatun tataz wato reshe ne na, na itaciyar ƙanshi ana wato tana nan tana kaɗuwa fuskar mutum ya ji ƙanshi wa qasrun fi mashid ga kuma bene an gina shi da ƙarfi mai kyau kuma da tsawo wa naharin matrud kogi ne gashi nan yana ta gudana da abin da aka sanya cikin ta na ruwa wa samara nadija ya'yan itatuwa ga sai dai ka tsinci ya'yan itatuwa waɗanda sun nuna masu daɗin gaske ko kuma ka kalli kyakkyawa wanda Allah ya ba ta kyawo wato mace daga cikin hurul aini babu irinta wa hulalun kasira da riguna da ababayen sawa wato da yawa ga sunan dai an tara su famun fi abadin zama har abada fi darin salima cikin ƙasa a cikin inda babu wani ciwo ba wata wahala aminci kurum wato madawami ko kuma gidan gidan aminci ne madawamiya wa fakihatin wa khudratin ga 'ya'yan itatuwa waɗanda ake cinye su ake cin su da khudratin da kuma ɗanye wanda za a yi amfani da shi wa hibara da kuma waɗannan alkabba alkabba da da yawa an tara su waɗanda mutum zai sa su da kuma ni'imomi ga sunan sun kewata ta ko'ina da ko'ina fi mahallatin aliyatin bahiya an tara wannan abu duka wani wuri ne mai tsawo Allah ya ɗaukaka shi can sama mai kyau kuma babu irin shi shin wane ne zai ɗaure ɗamara ya tashi tsaye kan ya samu wannan abu qala na'am ya rasulullah yace ya manzo Allah nahnu al-mushammiruna laha yace ya manzo Allah sahabansa sun ce mu ne waɗanda za mu ɗaure ɗamara mu nemi wannan abu ƙala ƙulu insha Allah ku ce idan Allah ya yarda ku sa niyya amma kuma ku ce insha Allah ƙala alƙawmu insha Allah idan Allah ya yarda to ta nan Allah Ubangiji kuma sai ya ba zai ba su kuma ya ba su ɗin.
لست عليهم بمسيطر Allah Ubangiji bayan ya bayyana waɗannan abubuwa ya ce lasta alaihim bi musaitir kai baka da iko a kansu saboda karka damu da su bi musaitir da sad da kuma bi musaitir da sin to a cikin rubutun malamin mu Sheikh Amir Usman Sayyid wanda su taha sun gama suna hatma ma tare da shi to da ya rubuta mushaf na Madina ya manta sin din bai sa ba kuma saboda girmansa an buga littafin haka har yanzu ba canza ba sai dai watakila cikin bugu na gaba ne za a zo za a ƙara sin ɗin amma shi ya manta don kun san ya tsufa amma kuma dai irin shi a larabawa kaɗan ne masana ƙur'ani irin shi kaɗan ne Allah ya rahamce shi Allahumma fir lahu warham illa man tawalla wa kafa lasta alaihim bi musaitir to wannan aya an shafe ta da ayatul jihad lokacin da aka saukar da aka bada umarni a yi jihadi to hukuncin wannan aya na cewa bar su kada ka damu da su din nan babu shi lalle za a kama su kuma a hukunta su a ja su daga addini illa man tawalla ko kafa sai dai wanda ya juya fuska ja baya kuma ya kafirce to wannan a bar shi Allah zai maganin shi فيعذبه الله العذاب الأكبر wato wannan kuwa Allah zai azabta shi azaba babba
إن إلينا إيابهم makomarsu hakika lalle makomarsu gare mu ne take ثم إن علينا حسابهم saka saka musu kuma da gare mu ne mu ne za mu komar da su mu tara su sannan mu saka musu gwargwadon abin da suka aikata wanda ya aikata alheri sai a saka masa da alheri wanda kuma ya aikata mummuna sai a saka mishi da mummunan abu Allah ya tsare mu duka بسم الله الرحمن الرحيم Mm. a nan wa- wani hadisi ya kamata mu karanta shi anas ibn malik radiyallahu anhu qala kana kunna nuhina an an nas'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis dhamman bin salama wato an hana mu an ce karku karku yi wa annabi tambaya in kuna zaune karku tambaye shi sai idan shi ya ba ku amsa kan wani abu ku karba ko ku amsa ko ya tambaye ku ku ba da amsa آه، شيء يج- كنا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان ي- يعجبنا أن يجيء الرجل من من من البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع muna son dama wani ba ƙauye wanda mai hankali mai ba ƙauye ya zo daga ƙauye tambayi annabi daga wani abu kuma mu saurare shi mu je amsar da za a bashi mu mu amfana da ita wato muna son haka din ta faru faja rajulun min ahli albadiyati sai wata rana ga wani dan ƙauye ya zo amma to dan ƙauye ba irin dan ƙauye namu ba mutumin ƙauye dai ya fi dacewa faqala ya muhammad sai ya ce ya muhammad innahu atana rasuluka Ma- wani manzo da ka aika wani mutum an aike wato manzonka ka aika mana wani manzo ya zo mana ya je ya same mu fa za'ama lana annaka taz'umu anna Allah arsalak ya yi mana wai kai ka aiko shi wai Allah ya aike ka Allah ya aiko ka to shi to ka san eh, mut- mutum an san ne mutanen ƙauye da- ba ba wani koyewa qala sadaqa manzo Allah sun bai fushi ba yace masa i gaskiya ne ni ne na aiko shi ni kuma Allah ya aiko ni qala faman nasaba hadhihi aljibal wa ya kafa dasa waɗannan duwatsu da muke gani in haka ne wa ja'ala fiha ma ja'al ya sanya abin da ya sanya a cikin ta qala Allah yace masa Allah ne yace qala fa billazi khalaqa as-sa'an sai yace um, قال الله قال فمن خلق الأرض وآلت في قساء قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وأهلك وأن دواتو يسمى يسمى أبن يسمى أشكنسو يتي الله فم- فبالذي يتي مثلا نارا نارا صدكي بالذي خلق السماء والأرض نارا صدكي دا أوان دا أهلك سمي دا قسا كما يدسا وأن يا كفا وأن دواتو شين الله شين يا إيكوكا الله وأن دا أهلك شي يا إيكوكا قال نعم يتي الله شيء يكوني قال وزعم رسولك أن علينا خمس خمس صلوات في يومنا وليلتنا كما منزونك wanda ka aiko shi gare mu wai yace ka ce akwai salloli guda biyar akan mu cikin dare daren mu da ranar mu qala sadaqa yace ya faɗi gaskiya nan ma qala fa billazi arsalaka Allahu amaraka bi haza ina rantsar da kai da wanda ya aiko ka shin Allah ne ya ce maka mu- mu- kai- ka faɗi haka ko kuma yi haka qala na'am ya ce masa i qala wa za'ama rasuluka anna alaina zakatan fi amwalina manzon ka kuma wai yace akwai zakka akwai sadaka a cikin dukiyoyin da dukiyoyin mu mu fitar haka ne qala na'am qala sadaqa qala fa billazi arsalaka Allahu amaraka bi haza ina rantsar da kai da wanda ya aiko ka shin Allah ne ya ce maka ka gaya mana mu fidda zakka qal na'am qala wa za'ama rasuluka anna alaina hajj albayt man istata'a ilayhi sabila kuma wannan mutumin ka dai wanda manzon ka wanda ka aiko mana shi yayi da'awar cewa wai sai mu yi hajji za mu je mu hajj- mu hajjaci ɗakin nan wanda an sani wanda yana makka shin ina rantsar da kai da Allah Allah shi ne ya ce maka mu je mu yi hajji qala na'am ثم ولى سيقوم أشيب أن ملارب يتفي أبنسا فقال والذي بعثك بالحق هذا يتي جوية بازي تفي يتي والذي بعثك بالحق نارن إذا وانا أيقوك دا قسكيا يا إيماني كنن عل- لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منها شيئا waɗannan abubuwan da ka gaya min ɗin ba zan ƙara komai a kansu ba ba zan ƙara ba zan rage komai da gare su ba wato wayannan har da azumi da abu duk dai suna cikin su فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق لا يدخلن الجنة إن ده فدي غسيا تو زي شيغا الجنة cikin wannan hadisi dai gashi nan bayanin sa a ci Ab- Abdullah ibn Umar kuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kasiran ma kana yuhaddisu an imra'atin fil jahiliyyati ala ra's jabal kullum yana ba mu labarin wata mace a jahiliya tana zaune akan dutsen ta مع ابن لها ترعى غنما تنا رجدا وني يارون تكلمي amma yaron ya ya ya ya isa wato ya ya yi girma kaɗan ya san abin da yake ciki tana kiwon da abin nan awaki fa qala laha ibnu wata rana danta yace mata ya umma ya mama mama man khalaqaki yace mata man khalaqaki shin wane ne ya halicce ki ke qalat allah tace ma allah shine ya halicce ni qala fa man khalaqa abi baba kuma wa halicce shi yace tace masa Allah qala fa man khalaqani ni kuma wa halicce ni qalat Allah Allah shine halicce ka qala fa man khalaqa sama to wannan sama da muke gani wa halicce ta qalat Allah qala fa man khalaqa al-ardh kasan nan da muke kanta wanda dutse ma ya ya ya ya da su akan ta din nan wa halicce ta shi ma tace masa Allah qala fa man khalaqa al-jabala dutsen nan wa ya halicce shi ta ce masa Allahu qala faman khalaqa hadhihi al-ghanam wa halicce waɗannan tumaki ko kuma awaki qalat Allahu qala inni la asma'u lillahi sha'na lalle Allah nan yana da lamari gara mutum ya koma gare shi ya bar duk abin da yake cewa alqa nafsuhu min al-jabal fataqatta ya fadi daga dutse har ya halaka amma wannan kaga ya mutu ne fillahi kamar ya yaƙi son zuciya ne ba san dalilin mutuwarsa ba amma shi dai gaugawan neman zuwa wurin Allah ta sa shi ya yi wannan abu saboda haka Allah zai gafarta masa tunda annabi yana ambaton wannan kisa kullum yana gaya sahabansa kuma bai aibata shi ba kuma a lokacin wannan yaro yana daga cikin ahlul fatra wato mutanen da suke tsakanin wani annabi da annabinsu ya tafi addinin shi ya tafi sabon kuma bai zo ba saboda haka ba wani abun mamaki cikin abin da ya yi har wa yau dai gashi nan imam ahmad kuma ya rawaito an jabir bin abdullah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah umirtu an uqatila an-nasa an umurce ni da na yaki mutane duka ala an yashhadu an la ilaha illallah ta yashhadu an la ilaha illallah an umurce ni yaƙi mutane sai in sun ce la ilaha illallah saboda wannan magana dufa kan lasta alaihim bi musaitir aha hatta yaqulu la ilaha illallah sai sun ce la ilaha illallah kana bar su fa idza qaluha idan sun fade ta asamu minni dima'ahum wa amwalahum sun kubutar daga gare ni wato dukiyoyinsu da jininsu da kuma dukiyoyinsu sai dai da haƙƙinta haƙƙin dukiyoyin na zakka da sauransu wa hisabuhum ala Allah hisabin su kuwa a wurin Allah gobe a lahir shine zai yi musu hisabi akan abin da suke yi ko sun kyautata wato sun kyautata a ibadar su ko su kyautata ba wannan duk wato Allah ne shine mai tambaya kuma Yazid bin Muawiya yana ce an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wace kalma ce tana da laushi ga zuciya idan an faɗe ta قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا كلكم يدخل الجنة دكم كذاكو شغل الجنة يا وانا ما قال ميدادين إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله واتسي وانا ياكي وانا يقول ما متان يقول ما وانا أمر يقول ما وانا كلمة كمر راقمين لذي يقول ما جماعة وكما ما ملكان سيتفي أجيجي wanda duk da za ku shiga aljanna sai wanda ya ƙi a wata riwaya ita fi wuduh kullukum yadkhulu aljanna illa man aba qalu man aba ma man aba ya rasulullah wani ne zai ƙi man aba an yaqula la ilaha illallah muhammadur rasulullah to duk mutumin da ya ƙi ce la ilaha illallah ba zai shiga aljanna ba wa tare da muhammadur rasulullah
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر
نسائي يرويته حديث داما منكرا عشان حديث جابر عن جابر جابر قال صلى رسول صلى معاذ صلاة معاذ جابر بن عبد الله الأنصاري معاذ بن جبل رضي الله عنه يا سلر سلر فرلا لوسو متاني فجاء رجل فصلى معه sai wani mutum ya zo ya sallah tare da shi ya shiga sallan isha fatawwala sai ga mu'az ya tsawaita karatu kamar yadda dai kun sani ya karanta suratul baqara duka a cikin raka ɗaya sai ya zo ya shiga kuma suratu an-nisa shi ma ya karanta ta a cikin ra- yana so ya karanta ta a cikin sai shi ya bar shi ya koma gefe ya yi sallansa ya koma gidan shi da aka ba shi labari shi sai na mu'az sai ya ce ai mun- ai mun- innahu munafiqun ai wannan munafiki ne ya mutum yana sallah ya bar sallah fa zukira zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka ambaci wannan kissa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ga masa fa sa'ala al-fata ya tambaye shi yaro me yasa ka ka bi ka ka ki bin mu'az a cikin sallah fa qala ya rasulullahi jitu usalli ba'ahu fa tawwala alayya nazo yin sallah tare da shi sai ya tsawaita sallah gare ni fa saraftu wa sallaitu fi nahiyati al-masjid na bar shi naje nayi sallah na a gefen masallaci fa fa'alaftu nadihi sai naje na nemi abincin dabba na na na kai mata fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fuskanci mu'az afattanun anta ya mu'az ya mu'az kai mai fitinin ne kai fitinin ne kana so ka fitini mutane daga addinin su me zai hana ka kai sallah da kamar sabbi isma rabbikal a'la da wal shamsi wa duhaha da wal fajri da wal layli wal layli yaghshi da kamar waɗannan surori wa su wal fajr din su kananan surori ne kuma za su biya bukata me yasa za ka je ka lafta su- wato dogon sura kamar bakara hizbi biyar ka ce za ka karanta sakin sallah wani ne ba zai barka ya koma gefe ba ubangiji yana ce wal fajr rantsuwa da ketowan alfijir wato rantsuwa da alfijir idan ya taho وليال عشر rantsuwa da dalare goma na farkon watan muharram idan sun ba da baya والشفع والوتر ina rantsuwa da duk wani abu da ana iya raba shi daidai da wanda kuma baya rabuwa والليل إذا يسر kuma ina rantsuwa da dare idan ya ta- ya ya ja ya shimfiɗa duhunsa هل في ذلك قسم لذي حجر to hakika ya ku kafiran makka za ku za a tada ku a yi muku hisabi kuma in ba ku- ba ku- ba ku- ba- kuma ba za ku tsira ba hal fi zalika qasamul ladhi hijr shin da kwai rantsuwa wanda ta isa a cikin wannan abun da aka ambata ga mai hankali eh lalle ya isa kuwa wato ubangiji ya rantse da wanda ya halicci waɗannan abubuwa duka ya rantse da zatinsa shi ne a matsayinsa na mahalicin alfijir da dalare goma da shafa'i da watiri da dare in ya yada duhunsu duk yana rantsuwa da ikonsa a cikin waɗannan abubuwa duka alfi zalika qasamul lizahir
ألم تر كيف فعل ربك بعاد alam tara shin baka gani ba abinda ubangijinka yayi da su adawa إرم ذات العماد wannan da ya gina garin Iram zatil imad wato ko kuma adawa masu wato tentuna ma, wanda, wanda aka dasa su ko aka lafta su akan ginshiƙai masu tsayi e, fila, fi- fi- fila an sani don ba hausa ba ne kalma ne na bature ko? to alam allati lam yukhlaq mithluha fi- wanda ba halicci wata al'umma irin su ba mutane ne manya manya kowane ɗayansu wato gashi nan dai an ce zu- za su kai zira'i fiye da ɗari ko ɗari u- biyu wasu sun ce ɗari uku wasu to amma duk dai maganan wato suna da tsayi fiye da sawa waɗannan sau sau na ƙasarmu da wanda da su ce tsa- tsawonsu ya kai wato fi- eh, wato zira'i wajen talatin da arba'in da su waɗannan sun fi waɗannan kuma suna da girma tun da shi ad a lokacin sun sun faɗa dutse ɗin bai ba za a sa- sare shi ba a za wani dutse inda wani ɗan ƙaramin dutse kam za su yi shi haka da hannu su ɗauka su jefa kamar dai mu mu ɗauki ɗan tubali ƙarama mu jefa su kuma haka Allah ya ba su wannan iko to irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fi bilad wanda ba halicci irin irinta a a duniya ba amma akwai kissa na wannan gari irama ɗin a ƙasar wato adan to amma kissar ba mu kawo ta ba don ba gaskiya ba ne lissashe irin na shirmumukan da ake kawa cikin littattafan labarai na su ibn ishaq da makamantansu allati lam yukhlaq misla fil bilad wa samud alladhina jabu sakhra bil wad da kuma samudawa waɗanda sun fuffu da duwatsu sun yi sun yi koguna a cikin duwatsun sun zauna a cikin su a wannan jeji da yake tsakanin madina da ƙasar sham وفرعون ذي الأوتاد عاد أتم سورة الحق هنا تا- ما كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بطه وعاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما كو يا يا وحسوما متتابعات قريت إيه؟ فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خامية sai ka ga mutane ga sun azube kamar shik- ginshiƙin ko kuma eh, eh, itatuwa na da- na dabino ne aka sassare su aka ciccire su aka jefa su ga sunan su ma suna- suna zaune a a wurin haka Allah ya halakar da su
وفرعون ذي الأوتاد to tun da ka aika- ka- ka ambaci waɗannan manya-manyan kafirai wato adawa da samudawa to ai ka ambaci fir'auna kuma mai waɗannan wato kusoshi guda hudu da yake halakar da mutane da su ya kwantar da mutum ya buga kusa nan da hannuna wannan kafan nan kafan nan kuma ya azabta kai har mutum ya mutu don wai bai bauta mishi ba wannan mai tambaya ya aiko cewa ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa farkon rana na Ramadan daren Ramadan ana daure shedanu zuwa ƙarshen wannan hadisi to amma gashi nan ana yane ne ɗabi'ar daure shedanu ga kuma mutane suna sabo ka san mutane sun kasu kasu kashi biyu a farko kashi biyu din nan kashi ɗaya sun ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuma sun cika alkawari suna riƙe da wannan kalma sun aikata abin da ta, ta- ta nema sun bar abin da dai ta, ta hana an gane ko? kashi na biyu kafirai waɗanda sun bijiro wa annabawa da littattafan Allah sun ce su ba musulmi ba ne suka ke ke- goma gefe ɗaya suka tsaya to sai kashi na biyu waɗannan na biyu ana samu su a nan ana samu su can su ne munafukai in sun zo wurin musulmi musulmi ne in sun je wurin kafirai kafirai ne to shaidan da shayatin din ana tusalsalu shayatin in in an abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sufidat shayatin wal marada idza zuwa da hadisin nan wanda an sani hadisin gaskiya ne sahihi ne amma ana daure shaidanun mu'minai ne shaidanun waɗanda suna aiki da littafin Allah da sunnar ma'aiki shaidanun waɗanda suna aikata ayyuka na biyayya da birri da sauransu a cikin wannan wata mai girma amma kafiri da da munafiki shai- shai- shaidanun ai dama ba sa rabuwa da su to mutumin da ka gan shi kafan shi ta bi tarko irin na kafirai ya fada cikin sabawa to wannan zaka sami ko musulmi ma ka san islami din abu ne wanda yana zuciya wanda zai tabbata sannan ya hukunta hankali sannan ya hukunta sha'awa sannan ya hanta gababu to idan islam bai kai wannan daraja ba baya hana mutum aikata duk abin da Allah baya so to mutumin da imanin shi bai kai wannan tsa- wannan matsayi ba watan ramadana ba zai sa a daure shaidanin sa ba za a bar shi da shaidanin shi ya ƙara mishi ayyuka ba an gane abin da nake nufi yawwa saboda ana nufin kai musulmi ka san darajar da Allah ya baka a wannan wata da zarar ka bar wato abubuwan da Allah baya so sai Allah ya baka wato ya baka a, garkuwa wadda za ta shiga tsakaninka da shaidan ba ka ma tunaninsa kuma shi azumi abu ne wanda ke yana da falala kwarai idan mutum sha'awa ne ta dame shi na mata misali ba shi da dukiya da zai yi aure manzo Allah ya ce masa yayi azumi mutumin da dukkanku an umurce ku da dai ku ku yi azumi in ba za ku iya yin azumi saboda wani abun nan ba wato idan ɗayan ku yana iya aure yayi aure in ba zai iya yin aure ba to yayi azumi inda yana da sha'awa yayi azumi azumi dama shi kamar uka ne zai yanke sha'awa na zuciya to saboda haka azumin da musulmi suna yi yana ƙarfafa hasken zukatansu yana ƙarfafa imaninsu saboda haka shaiɗani ko kuma shaiɗanu a wurinsu duk ɗaurarru ne ba shaiɗani da zai zo ya yi wa mai azumi na gaskiya waswasi ba zai iya zo kusa da shi ba ma ba ya son sama amma ƴan uwansa waɗanda sun bagire mana cikin musulmi sun fita sun je gefe zai yi daddaure su ya tafi a bukamunsa sai dai zai damu kurum zai damu dai da tunda an an hada an hada shi da su don shi ma baya son su irin waɗannan to kafirai kuma dama ina ina wurin su baya tashi ba an gane wato wannan hadisi sahihi ne amma a ga nau'in waɗanda shaidanun da ake daurewa
wannan kuma ya aiko yana cewa ko gaskiya ne cewa fushi yana hana aukuwan saki lokacin da mutum ya yi fushi eh to mas'ala ce wadda tana da tsawo to wato eh, ibnu taymiya Allah ya rahamce shi yana da ra'ayin cewa hadisin nan na la talaka fi iglaq ya ɗauka mutumin da ya yi fushi tukun ya saki matan shi shika ba ta tabbata ba za ta faɗi ba za ta faɗi ba za ta faɗi ba shikan ba ta inganta ba to amma wannan ra'ayi na ga ibn taymiya da ibn qayyim ibn qayyim almajiri shi ne ka sani ya karfafa maganar malamin shi ya tabbatar da shi har ma ya rubuta littafi kan wannan matsala to amma dai a takaice idan mutum bai yi fushi ma ai baya sakin matansa ko ai sai ka yi fushi to kuna jin daɗi da ita sai ka ce mata na sake ki to ai wannan hauka ne to amma za ka yi fushi sannan ka saki matar saboda haka in ka yi saki matarka kana cikin wato maye mutum ya sha giya ya saki matarsa ko kuma yana cikin wani wani wani fushi ya saki matar shika shikan ta tabbata amma in ya zama mahaukaci sosai mahaukaci da wannan hanyar shi daban ne shi mahaukaci kuma dama makwai wakilin shi shine shine zai tawalli lamarin shi amma dai idan mutum don ya yi fushi ya saki matarsa shika ya tabbata ya zauna mazhabar abin nan malikiya da shafi'iyya da hanafiya da hanabila kansu duk dai sun yi ittifaqi kan lalle shi kan za ta auku da wannan fushi amma fa yanzu a zamanin mu wanda muke ciki wasu kasashe haƙaɗin ta yi musu wuya don na tambayi ɗaya daga cikin waɗanda malami ne sosai cikin malamai kuma waɗanda ya kai fatawa na ce masa naji wa ne a ƙasar ku nan ko mutum ya saki matansa so uku a faɗi ɗaya kun ce ba za a ba za a ba za a yi aiki da wannan ba na ce ba za a yi yaushe ya ce mini ba za a yi eh ba za a yi aiki da wannan ba na ce to me yasa ya ce ai kai tambayan ka ne na mamaki menene ba zai sa ba ya ce a nan kasar yaro zai tashi tun yana karami yana aiki yana aiki wa mutane yana samu abu kaɗan kaɗan can ƙarshe tukun ya samu wani abu kaɗan ya faɗi nan ya tashi nan ya je ya samu mace ya aure ta ka zo kai malami kana zaune a gidan ka ce masa ka sake ta so uku shi kenan ukun sun tabbata kanka ta haramta gare ka ba za mu yi mu yaka yanayi na ce to wannan shi ma sabon ilimi ne ce eh sabon ilimi ne to ma'ana dai idan mutum ya saki matansa sau uku ko sau saba'in ko sau goma a ganin daman shi dai in ya faɗa to ya auku haka shi kaɗin ta shi kan ya tabbata haka mutum ya yi fushi ya saki matansa shi ma shi kan ya tabbata to sai dai idan mutum wani abu ne ya same shi irin wannan ya sha giya ya bugu da haram shi ma shi kan ya same shi ya tabbata ko an gane abin da nake nufi saboda haka wannan batu na sha'anin shikan mata don rashin wato don fushi wato ba wanda ya bi shi sai mazhabar imam ibn taymiya Allah ya hamce shi shi wannan ra'ayin shi ne to amma kun ga ni na ce masa Allah ya rahamce shi ba wani abu bane don shi kansa duk da magana sukan da yayi wa sufaye ya rubuta littafin ubudiyya kun san shi ko yawwa a cikin littafin abudiyan nan ba abin da bai magana kan fana'i ya yi magana kan baƙa'i ya yi magana kan duk abin da sufa suka faɗi sai ya yi magana ba wai bai sani ba shi kan shi ai almajirin sai na abdul qadir jailani ne ba abin da bai sani ba saboda haka mutum wani lokaci san sai sai ya ɗauke shi ya je abun sai dai ka roƙi Allah Allah ya gafarta masa shi yana da ra'ayi iri iri daban-daban da yawa cikin ra'ayin shi akwai inda ibnu arabi yana cewa wasu mutane daga cikin uta in sun shiga uta daga baya Allah Ubangiji zai maida su duka gaba ɗaya za su zama jikinsu zai zama kamar uta ne shi ma wato zama kamar mutumin da yana da kuraje yana sosa ko yawwa to utan za ta fana'i ta bar su ta ji ko to shi ibnu taymiya kuma yace a ai duk yace ai ibnu ibnu arabi kafiri ne yace uta za uta azabanta zai fana'i shi kuma yana ce utan za ta yi fana'i cikin ayoyin nan na suratu hud Allah ya ce illa ma sha rabbu can kuma ya ce ata'an ghayra majzuz ata'an ghayra majzuz ya fassara ta ni'mar na'imul janna da wa mamme ne amma azabar uta ta daitacce ne akwai lokacin da zai zo ya tsaya to ibnu arabi kuma yana ce azabar yana tsaya amma utan ba za ta mutu ba shi kuma ya ce ya wutar da gaba ɗaya za ta yi mutu kurmus babu to amma dai ahlu sunna ko sun san wuta tana ta zuku falan nazira kuma la azaba da ya faɗi haka ba kullama nadiya juludum da baddalna junudan ghayraha li yazuqu al azab ko ba haka ba to ashe aljanna ma tana da wama wutan ma tana da wama wanda Allah ya kubutar da shi Allah ya sanya in ya mu cikin musulunsu zai kubuta wanda Allah bai kubutar da shi ba kuma sai ya dau nauyin shi ko an gane abin da nake nufi to Allah ya rahance su duka eh madalla Mm-hmm.